أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai a satin da ya gabata mun karanta cikin matuni bayan mun karanta lambobi biyu da suka gabata zuwa uku inda ya ce wa dalilu ala hada anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah wa qala umirtu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد شمالا يتي مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى أن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة to akwai lamba dangane da qadiyya ta khawarij wanda kaga maganar malam tana ishara zuwa ga kafircinsu wanda yake ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai to za mu ji maganganu da kuma tarjihi insha Allah ta'ala da malam mai ta'aliki ya kawo mana bala yace zahaba aktharu ahli al-usul من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق mafi yawancin malamai da ke magana kan usuluddin sun tafi akan cewa daga cikin alusunna sun tafi akan cewa khawarij fasikai ne ma'ana ba kafirai ba fusakun fusakun la kuffar wa anna hukmal islami yajri alaihim kuma lallai hukuncin musulunci yana gudana a kansu hukunci na musulunci yana gudana a kansu za iya ba su aure za iya aura daga gare su a babin halacci amma kai sunna ka ba an boko haram auren yakka ko ka auri yan boko haram eh akwai akwai matsala wajen ce ɗiyar shekau tana tana neman mijin aure aka na gani a facebook ba halmin mulabbin litalafuzihim bi shahadatain so da sun furta kalmar shahada biyu sun ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muwazabatuhum ومواظبتهم على أركان الإسلام ولمواظبتهم وصور سلزم تي أركان المسلمين suna sallah suna azumi suna fitar da zakka suna aikin hajji suna kaza suna kaza wa innama fussiqu bi takfirihim almuslimina mustanidina ila ta'wilin fasid kadai abin da yasa aka fasikantar da su bai wuce kasancewarsu suna kafurta musulmai ba ka wani ya ce to tunda sun kafurta musulmi su ma sun zama sun zama kafirai sai ya faɗa ramunsu aiki da nusus na wa'idi kai tsaye ba tare da lura da muƙayyadat ba ina fata an gane بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد سنة ما سدوغرو استنادي سنة دوغرا دا وسو دليلي ودن دا وسو تأويلات ودن سكة بنغس كيابا تأويلي غرباتتش أي تأويلي أنا كربانشي إن يزمن توينا دا مستندي صحيح تحريفي نباء كربا كركتر دا معنا أما فسر نسي دا نسي وانا شين أكي كرا النص المؤول to tawilin su fasidi ne misali sun ce sayyiduna aliyu radiyallahu anhu wa ardahu ya kafurta lalin da su ne magoya bayan shi ɗan amutin shi ne suka ce ya kafurta aka ce saboda ne sai annahu hakkamar rijala fi dinillah ya sa mutane su yi hukunci cikin addinin Allah kuma Allah ta'ala ya ce inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah shi ba wani hukunci sai na Allah kuma ya ce alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti basu san waye daguto iska ce to ya sanya amr ibn al-as da abu musa al-ash'ari su hukunci tsakanin shi da muawiya dan haka ya kafirta duk da ibnu abbasin ya ba su amsa kan haka hadisi mai tsawo cikin as-sunan al-kubra ta an-nasa'i sai ce kenan yanzu kuna ganin yin hukunci tsakanin mutum biyu ko tsakanin bangarori biyu wasu su hukunci ba aya ko hadisi ba wannan kafirci ne suka ce kafirci a'udhu billahi na gidanga yace ya ce to gashi Allah subhanahu wa ta'ala a kan namiji da mace mata da miji wace wa in kiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma in kun ga rikicin tsakanin miji da mata ya ci ya cinyewa to a turo mai hukunci daga gefen shi a turo mai hukunci daga gefen ta su zauna su tattauna duk abin da suka yanke haka za a yi ba aya ko hadisi za su jawo maslaha za su duba zaman nan an yi kone so kaza an yi kaza ta yi yaji an yi kaza ya buge ta ya yi kaza auren nan a kashe shi shi shi kenan alkali ya hukunci da abin da suka yi suka ce a ba su musu nasiha ba shi ke ce to yaya za a yi allah ta'ala ya yi umarni da cewa a samu mutum biyu su yi hukunci tsakanin miji da mata cikin abin da yake rabuwar shi ba haramun ba ne kuma a karɓa sai yin hukunci tsakanin tsare jini nan musulmai da ba a san adadinsu ba shi zai zama kafirci suka ce to wannan ɗaya ne ai akwai wani wannan dai mun yadda yin kuskure amma akwai wani dai suka faɗa abubuwa guda uku ba lokacin da za mu yi bayani a kansu amma la'alla an an zo gaba ma ma ci gaba da bayani tattaunawa ce mai tsawo da ta ƙara fito da hikima da fasaha ta ibnu abbas wadanda Hassan bin Thabitin yake yaban shi da cewa idza ibn Abbas bada laka wajhuhu ra'aita lahu fi kulli ahwalihi fadla idza qala lam yatruk maqalan liqa'il bimuntazimatin la tara bainaha fasla shakafa wa shafa ma fi suduri falam yada bi ribatin fil qawli jiddan wala hazla to dan haka ka ganin tawili ne fasidi sun yi tawili kuma tawili ne fasidi sai suka ginu akan wannan gurɓatacciyar aƙida da tunani suka kafirtar da bayan Allah wajarrahum zalika ila istibahati dima'i mukhalifihim wa amwalihim hakan ya ja su zuwa ga halattar da jini nan wanda suka saba musu da dukiyoyinsu daka a gurinsu da kafiri mai bautar wuta ko mai bautar gunki ko mai bautar dodo ko mai cewa Allah uku ko mai cewa babu Allah da kai da baka yadda da matafiyarsu ba duk ɗaya ne kai musulmi ne tsarkake Allah idan baka yadda da manhajinsu ba to da kai da kafiri mai bautar gunki duk ɗaya ne bal suna fifita kafiri akan musulmi a gurin batash ɗinsu ba wai fifiko na cewa a gwara shi kafirin da musulmin ba amma aikinsu ya nuna haka aikinsu ya nuna haka don ba su yaƙar kafirai bal suna iltija'i da kafirai duk sanda musulmai suka yaƙe su musamman lokacin daular umayya banu umayya idan runduna ta yi musu ha- ta kai musu hari suka ji atakin suka ji wato ainihin tsanani ya yi yawa sukan gudu can guraren su baristan wanda a lokacin a kafirai ne ke rike da wayannan yankuna su je su nemi kariya wanda kuma ibn al-jawzi cikin talbisul iblis talbisul iblis ya kawo daga cikin labbasa musu da dagwalgwala musu lissafin da shaidan yayi za su iya cutar da musulmi har su kashe shi amma wai suna taka tsantsan na cutar da kafiri ko da da dukiyar shi ce ba za su iya ta ba sai ba da misalin sanda suka kashe abdullahi bin khubayb abdullahi bin khabbab afwan abdullahi bin khabbab al-ansari lokacin da suka kashe shi shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka tare shi a hanya suka ce me zaka iya tunawa daga babanka daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce eh naji babana yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wata fitina za ta zo wanda yake wato ainihin zaune ya fi alkhairi daga wanda yake tsaye wanda yake tsaye ya fi alkhairi akan wanda yake tafiya yake yawatawa cikin wannan fitina suka ce annabi ya faɗa eh babanka ya ga yamma eh tabbas ce ce to a kashe shi laifin shi kenan suka kashe shi yana tare da ummul walad din shi bai washe da ya sadakar ita tana da ciki daga ita ma aka ce ya me zaki ce tace tana kan fahimtar mijinta ta ma aka ce a kashe an kashe ta suka ce ai akwai jariri shi ba shi da laifi a farka a ciro shi za su yi tiyata ba su iya ba shi ma suka yanke makogoron shi ya mutu sun matsa sun ɗanyi gaba kenan suka shiga wata garka ta wani ba yahudi sai daga dabino ya faɗo wani ya ɗauka zai ci wani buge mai hannu buge mai hannu aka ce mai mahukacin banza za ka ci haram wai nan wara'un sun taɓa tahowa cikin zahab ɗinsu suka buge alade na wasu kafirai sai suka je suka biya diya tsabar tsantseni su tsoron Allah amma kuma suna kashe bayan Allah su suka kashe sayyidina Ali suka kashe sayyidina Uthman suka kashe sahabbai da yawa shi yasa littafin nan na ibn jauzi duk da akwai wasu yan gyare-gyare ciki amma yana da muhimmanci na za ka ƙara gane shaidan hatsabibi hatsabibi ka ji ya tunzura ka kashe sahabin annabi sallama hankalinka kwance amma kuma dabinan arne shi wannan za ka faɗa cikin zunubi za ka shiga wuta in ka ci wal'iyazu billah suka halattar da jinanan wanda suka saba musu da dukiyoyin suna cewa mukhalifuna fil mazhabi mushrikuna wa murtakibul kaba'ir mushrikun wa shahadatu alaihim bil kufri wa shirk suna musu shaida da kafirci suna musu shaida da shirka na cewa musulman nan mushrikai ne na cewa kafirai ne قال الخطابي الإمام الخطابي حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب البستي أبو سليمان الخطابي الشافعي مذهبي كينا مذهب الشتاء الشافعية الإمام الخطابي أن هيفيشي دري أكو دشا ترى يا رسول دري أكو دتمانين دتقص أتكن قدما كما شيني أول الشراح شراح الحديث أنا دلت التفايد يوا ya rubuta littafi akan al'asma'u wa sifa sa mai suna sha'anud du'a sha'anud du'a'i da kita wanda yana da wani littafi wanda yake mai suna al-ghunya fil kalam wa ahlihi wanda yana raddi ga ahlul kalam da haka masu jingina kansu a sha'ira da sauransu cewa suna jingina mushi wannan matafiya a cikin wannan littafi na al-ghunya ya bayyana karara cewa yana kan manhajin salaf manhaji irin na imam ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a dai ba za a raba shi da wasu hafawat da kurakurai waɗanda su ba za su sa a mai hukunci da cewa mu'ta ainihin asha'iri ne ba ko asha'iri ne ba ya da littafin gharibul hadith yana da littafin istilahu ghalatul hadith da sauransu daga cikin littattafan shi a kasance lugawi ne kuma yana da qasa'id da shi'ir da sauransu malamin fiqh ne malamin wato ainihin hadisi ne Allah ya ji kan shi da gafara to al'imamul khattabi mai ma'alimu sunan ko sharhin abu dawud cikin mujallade uku da shi ne sharhi na farko yace ajma'a ulama'ul muslimina ala ma'ana da muka ce sharhi ya dauki littafi na hadisi a dauki littafi na hadisi a mai sharhi an fahimta man ba haka ba su bagawi suna gaban shi su at-tabari sun yi rubutu suka kawo hadisai su yi sharhin su da kansu kamar wato ibn jarir tabari a cikin wato ainihin mushkilil asar da sharhu mushkilil asar din shi kaga shi ya rubuta kuma shi ya sharhi mana ka dau littafin wani na hadisi wanda yake cikin ummahat a mai sharhi to khattabi shine farko yace ajma'a ajma'a ulama'ul muslimina ala anna al khawarij ma'a dalalatihim firqatun min firaq al muslimina khattabi yace ma'abota ilimi sun hadu daga cikin musulmai kan cewa khawarijawa duk da batansu wato mutlakan batattu ne su duk da kasancewar su batattu ne salaf in sun ce fulanun bal ba suna nufin asi mai saban Allah na zinubai ba suna nufin mubtadi kalmar bal da za'ir da ahlu hawa da mubtadi duka mutaradifai ne a gurin magabata firqatun min firaqil muslimina duk da bata su sun haɗu akan cewa wata firka ce daga cikin firak na musulmai kun san akwai firak akwai aqaid akwai makalat an gane ku firak su ne manya su ne wanda za a ce kamar a saba'in da uku ɗin firkar kaza firkar kaza firkar kaza to cikin firak ɗin akwai aqaid mabambanta cikin aqaid ɗin akwai makalat mabambanta wanda mutumin da ke karatu akan almilal wa nihal zai ga irin waɗannan bayanai da magabata suka yi da malamai suka yi akan haka to suka ce firka ce daga cikin firak na musulunci wa ajazu munakahatahum wa akla dhaba'ihim malaman nan suka halattar da auratayya da su munakaha tabadulun nikah an tankihani wa unkihaka an gane an tunkihani wa unkihaka tunkihani wa unkihaka ba tankihani ba kar a yi ta asma'i da mutum balaraban kauye ko ya ji asma'i na karanta wala tankihul mushriki na hatta yu'minu sai ce la walau aman sai ce tunkihu sai ce tankihu kakko auri mushrikai ya nufin maza har sai sun yi imani balaraban kauye ce a ko sun yi imani ba za mu aure su iko lahani wala tunkihul mushrikin ne ko na'am to almunakaha an tunkiha wa tunkaha to ya halatta ku yi auratayya da su a ci yankan su in sun yi yanka za a ci wa annahum la yakfuruna ma damu mutamassikin bi aslil islam kuma ba sa kafirta ma damar suna kankame da asalin musulunci to wannan magana ta khattabi sai shi tal'at marzuk rahimahullah sai ce hadhal ijma'u ghairu thabitin wannan ijma'i ba tabbatacce bane ba fa inna tawa'ifa min al-ulama'i kaffaru al-khawarij kama ya'ti naqlu domin an samu wasu bangarori daga cikin malamai da suka kafirtar da khawarij kamar yadda riwayar hakan nakalto ta zai zo nan gaba wannan magana ta khattabi ibn hajarin ya kawo ta yayi ta aqibi akanta ina fata an gane afuwan maganar ibn battal ne ya kawo ya ta'aqibi cikin fathul bari to haka hikaya ta ijma'i da khattabi yayi abu ne wanda akwai nazar a ciki tunda an samu daga cikin mabiya mazahib wasu sun fito sun bayyana cewa khawarij kafirai ne to haka bayan da za a ijma'i ya samu inqiadi a haka yace wa qala iyad al-qadi iyad عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي كو المالكي القاضي أبو الفضل يا رسولنا بيردا أمم إنجيلا ريبير da arba'in da hudu biyar da arba'in da hudu an haife shi ɗari hudu da saba'in da shida ya rasu biyar da arba'in da hudu a dinga rikewa musamman shahararrun malamai irin su iya yace kadat hadhihi almas'alatu takunu ashadda ishkalan 'inda almutakallimin min ghayriha حتى سأل الفقيه حتى سئل الفقيه عبد الحق الإمام الإمام أبا المعالي حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين القاضي عياد يتشي كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها وأن مسألة shin khawarij musulmai ne ko kafirai ta kusa ta zama ita ce mafi tsananin matsalar da take da rikici a wurin masu magana akan wannan janibin ba mutakallimin na ahlul bid'a ba masu magana akan albilal wa nihal da firak na musulunci to a gurinsu wannan matsala kusan ta kusa ta zama ita ce mafi tsananin rikici mafi tsananin wato ainihin samun saɓani fiye da wata matsalar da ba ita ba ya ce har sai da alfaqihu abdulhaq ya tambayi al'imam abal ma'ali game da wannan matsala shin cewa khawarij musulmai ne ko kafirai ba a tazar sai ya ba da hanzari ya ce a ɗaga mai ƙafa bi anna idkhala kafirin fil millati wa ikhraja muslimin anha azimun fid din ce domin shigar da musulmi shigar da kafiri cikin addini na musulunci ko fitar da musulmi daga cikin addinin musulunci al'amari ne mai girma a cikin addini taka ba a azarbabin magana a kai daga sai ce shi wato aje a tambayi wani ba da shi ba qala القاضي عياد يتي وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني وقال لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر yace kafin ma abul ma'ali alqadi abubakar al-baqilani muhammad ibn tayyib ibn muhammad al-basri al-baqilani al-madani wanda an haife shi 338 ya rasu 403 to kafin abul ma'ali abubakar nilbakilani ya yi tawakufi a kan wannan matsala ce ba zai ce su musulmai ne ba saboda an kalli ayyukansu ba zai ce su kafirai ne ba saboda lamarin na da girma sai ce lam yusarrih alqawmu bil kufr ba su sarraha cewa su kafirai ne ba ko kuma abin da zai kafirtar da su wa inna ma qalu aqwalan tuaddi ila al kufr sai dai kadai sun faɗi wasu maganganu ne wanda suna iya kaiwa zuwa ga kafirci to kaga kenan a aqidarsu tana da hadari akwai abin da ya kumshi kafirci a ciki amma kafirta a'yan ɗinsu ko kafirta su a dunkule to abu ne wanda sai an yi nazari sai an yi taka tsantsa وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة الغزالي san gazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ya dai mura suna Al-Ghazali Aqusi Abu Hamid wanda wai ina waiwaitawa suna ce mishi hujjatul islam wai amma gane ko littafin ihya'u ulumuddin ko ikhmadu ulumuddin wa huwa aula bi ai kwarai kuwa la karama غزالي yana da aqida ta wahdatul wujud ta hulul da al-ittihad kaga ai khalas ko da yawan rubuce rubucen shi ya rubuta littafi sama da 200 akwai mu'asiri na misra Muhammad al-Ghazali da shi ma dai ya rasu kusan lokaci ɗaya suka yi rayuwa da su sayyid qutb a rasu kuma cikin tafiyar su yake da ikhwa to amma dai da ka ji gazali to dai a wancan lokaci karni na biyar zuwa na shida to shi ne dai abu hamidin gazali na da littattafai da yawa wanda shi yana ganin gyaran zuciya yake amma alal akalli ya rudar da ita akalli akalla in kana karanta littattafan gazali ka shiga cikin rudani in baka halaka ba kai tsaye yawwa da haka ba na baka shawarar karanta littafin gazali fidda shi daga maktabarka failasufi ne mutasawwifi an haife shi 450 ya rasu 505 aina to gazali cikin littafin shi a tasbiqatu bainal imani wa zandaka kusan ciki ya so ya haɗe ma bayan sunan littafin zai raba tsakanin imani da zandaka to dab yake da ya haɗe su guri ɗaya والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا والذي ينبغي abin da ya kamata sai ce al-ihtirazu an zaka yace to me yasa malamin nan ya kawo tancan gazali shi tal'at marzuk wanda yake suna cikin madauka tutar salafiya a misra kaza ya kawo zancan gazali ta fal haqqu maqbulun walau min jahilin maqbulun la matlubun akwai bambanci ba a neman gaskiya daga dan bid'a amma ana karbanta daga gare shi aka yi katari ka ji ya faɗa gane ko sai ka karba amma ka dinga neman ta a gurin shi ma'ana ka je ka zauna a gurin shi ka dinga karatun littafin shi wai gaskiya kake nema to zaka halaka amma ka ji ya faɗa ta dace da aya da hadisi ka ɗauka shi dan ma ya fatawa an karba wadih sai ce abin da ya kamata a kiyaya al-ihtiram an takfir abin da ya kamata shine a kiyayi kafirta musulmi ma waje da ilai sabilan ma daman mutum ya samu hanyar da za ta kai shi zuwa ga haka akwai wanganin da ake na tubar gazali amma duka babu tabbas babu tabbas za akwai wanda suka yanke yankewa kafa'iyyan cewa ya mutu akan wannan aqidu na shi a kalli wasu rasa'il da ya rubuta ƙarshen rayuwar shi wanda a ciki ya tabbatar da aƙida shi ta wahdatul wujud to da haka sai ya ce in dai mutum ya samu hanyar da za ta sa ba zai kafirta wani ba to kai ya kafirta fa inna istibahata dima'il musallin al muqarrabina muqarrabina bit tauhid khata'un domin halattar da jinin masu sallah wanda suke neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar kadaita Allah wannan kuskure ne wal khata'u fi tarki alfin kafirin fil haya ahwanu min al khata'i fi safaki damil muslim dami damil li muslimin wahid yace a shi koyon kuskure a wurin barin kafiri dubu ɗaya yana raye shi ya fi sauƙi fiye da a yi kuskuren zubar da jinin musulmi guda ɗaya wannan magana haka ne ya zama an kyale kafiri dubu bisa kuskure ba a kashe su ba shi ya fi sauƙi a kan cikin kuskure a kashe musulmi guda ɗaya shi yasa kaga lokacin da sulhul hudaybiya abin da yasa Allah ta'ala ya umarci annabi sallama da yadda da sulhun da quraishu suka yi da shi kan kar a shiga makkan a koma sai shekara mai zuwa da ce falaula rijalun mu'minuna ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم bayan wasu musulmai maza da mata da suka musulunta ba kusan da musuluncinsu ba sun musulunta a makka suna ɓoye kansu in kuka tashi kai hari ku kun basu a matsayin kafirai haka za ku bi ta kansu ba za ku tantance ba in kuka yi hakan za ku shiga matsala fa tusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm sai zargi ko zunubi ko laifi akwai fassarori ya kama ku saboda bi sababihim kenan min asbabiyya ba tare da kun sani ba kaga kuskure ne zasu sai aka kiyaye wannan kuskuren duk da an an shigan akwai kafirai da yawa da kashe su maslaha ce amma sai aka ture wannan mafsada ta a kashe musulmi bisa kuskure aka haƙura da waccan maslaha da an fahimci wannan ko don haka a yi kuskuren barin kafiri a raye shi ya fi sauƙi a kan kuskuren kashe musulmi bisa kuskure shi yasa ba umarci annabi salama da ya kashe munafukai ba a farkon al'amari ina fata an gane wannan magana ta magana ta yi lalqa'il aiwa sai malam yace wa qala al-qurtubi fil mufhim al-qurtubi ba mai tafsiri ba wannan malamin mai tafsiri din ne shi kurtubi mai tafsiri muhammad bin ahmad bin abubakar ابن فرح أبو عبد الله الأنصاري الخزرج الأندلسي ya rasu 670 ne da ɗaya wasu na cewa an kashe 600 suka ce ba haka ba amma da 71 ya rasu shi kuma wannan abul abbas kenan ahmad ibn umar ibn ibrahim al-qurtubi al-ansari wancan muhammad bin ahmad wannan ahmad ibn umar sunayen masu ma akwai sai an kiyaye muhammad ibn ahmad ibn abi bakr shine al-Qurtubi sahibu tafsir shi kuma Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim al-Qurtubi al-Ansari Muhyiddin shine al-Qurtubi mai littafin al-Mufhim sharhin sharhin Muslim wanda an haife shi 578 ya rasu 656 littafin shi ya fara yin talhisin Muslim ne تلخيص صحيح الإمام مسلم سيزوي المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح الإمام مسلم an gane ko aka aiki biyu yamma littafin to cikin littafin almufihim sai ce wa babu takfiri babun khatirun wala na'dilu bis salamati shay'a babi na kafirta wane musulmi yanzu a ce ya zama kafiri to babi ne mai haɗarin gaske girman shi na ya kai girma ya ce ba ma fifita zaman lafiya da salama akan komai ba ma fifita ba ma daidaita zaman lafiya da komai wato a zauna lafiya ya fi alkhairi akan rikici da yamuzi da kuma kafirtar da wanda yake musulmi dama ala ayi halin a matsayinka na da'iya ko ɗalibi sai dai ka faɗi aqidar wanda ya kaza kafiri ne amma ba fa'ida gurin ka cewa na kafiri ne baka da wata fa'ida a ciki inda akwai shari'a ne za a yi alƙalanci to wannan za ka ta kai ta kama za a yi hukunci da kafircin shi a nemi ya tuba inda ya tuba ba a yi hukunci a kan shi na ridda an gane wannan ai amma ka san aƙida ka kiyaye ta ta kiyayi mai ita kai ta haziri daga aƙida tun mai hankali dai in wani ya siffantu da ita ya sani sai ya kiyaye shi an gane wannan قال ابن بطال ابن بطال ضياء الدين أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي آه أنا كرنشي اللجام لقبنش يا رسول الله هدو دا أربعين دا ترى بأسامتا كميما لوكتن هاي هو الشب ابن بطال كينا أبو الحسن علي بن خلف ابن عبد الملك ابن بطال البكري القرطبي شما دان قرطباني ابن اللجام تو ابن بطال yace zahaba jumhurul ulama musa yana da shi ma sharhi na sahihul bukhari da sharhi na sahihu al-bukhari kusan a iya cewa shi ya fara mawa sahihul bukhari sharhi sharhi dai a taho tiriyan tiriyan abu sayyid bukhari a mai sharhi kusan a shi ya fara eh sharhin ibnu battal ana samun shi cikin mujalladi goma yace zahaba jumhurul ulama ila anna al khawarija ghayru kharijina an jumlatil muslimin yace jumhurun malamai sun tafi akan cewa khawarij ba kafirai ba ne ba ba su fita daga addinin musulunci ba daga cikin taron musulmai liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama ya murukuna min addini muruka sahmi min ramiya nabi ya ce suna fita daga cikin addini irin yadda kibiya take fita daga dabbar da aka harbe ta arramiya ana kuskure gurin fassara shi ko sai su fassara da baka kamar yadda kibiya take fita daga baka ai babu mubalaga a ciki bar dai jarumi ake nufi ƙosashe gwani wanda ya iya harbi ya tale wato ainihin kwari da bakashi ya sa abin nan karan kibiya ya harbi dabba a fusace kibiyar ta shiga cikin dabba ta fita har jini ya zama bai taba kibiya ba kafin jini ya zubo ma kibiyar ta fita na shi ne ake ce makan sakali ga yama jini na wuce an fahimta kuwa arramiya fa'ila ne ismu maf'ul ne fa'ila yana zo a ma'anar ismu maf'ul abin da aka harba dabbar da aka harba ce to sai ce suna ficewa daga cikin addinin musulunci a tsiyace kamar yadda ake harbin ake harba kibiya ta shiga cikin dabba ta fita daga jikin dabba fayanzuru rami ila sahmihi sai shi wanda ya harbin sai ya bi kibiyar shi ya je ya duba ita wannan kibiyar ya gani ba zai ga jini ba ila naslihi ya kalli ruwan kibiya an san ruwan kibiya ko kan kenan gurin karfa zai kalla ba zai ga jini ba ila rasafihi zai kalli rasaf shine inda kan ke shiga jikin icen inda kan ruwan kibiya ke shiga zai kalli rasaf din shi fayatamara fil fawqi fi fawqihi ko ko fuqihi sai ya dinga wato shakka akan fuq shine gurin nan mai baka inda ake sawa icen da ake sa cikin jikin zare mu dauki wannan fensir din a matsayin ita ce ruwan kibiya yanzu wannan farin na ƙarshen shi wannan ita ce kibiyar wannan farin shine nasul din kenan rasaf shine ruwan kibiya an gane ko to zai kalli nan bakin inda kibiyar ta huda jikin karfan ba zai ga jini ba naslihi kenan ila rasafihi rasaf shi kuma nan inda inda za a cire wannan farin to kan karshen wannan marun din to kan karshen icen inda ruwan kibiyan ke shiga shine rasaf nan ma sai ya duba ba zai ga jini ba shine sai ce wa ya tamara fi fuki zai dinga shakka akan fuku misali nan gurin kilina gurin gam din nan a ce shine ake sawa jikin zare a shine ake dammawa kofa haka to sai ya dinga shakka in ya kalli wannan ramin na ice da yake shiga jikin zaren baka to sai ya dinga shakka wai jini ya taba koko dai kasa gurin ce an gane ko sai ya ce ai mawdi'a alwatr min min as-sahm gurin da igiyar wato ainihin baka inda shi wannan icen yake tsaya yake shiga jikinta alwatr shine igiyar baka an san baka ai ko ai shi icen shine baka gurin da ake zuba ruwan shine kwari na'am sai tamara fil fuqati daga sai akwai ta'un biyu saman har sai dinga shakka akan shi ta wannan fuka ai an gane gurin inda yake shiga jikin wata shi ne ce mawdu'ul watri min as-sahab inda kibiya take tsayawa take shiga a jikin shi wannan zaran hal aliqa biha min ad-dami shay'un sai dinga shakka shin duka guraren nan da ya juba da ya tabbatar ba je amma wannan na ƙarshen shin ko wani jini na dabban ya dan taba shi to wajihin da shi ibnu battalin ya bada sai ya ce li'anna tamari min ash-shakki domin ai kokonto yana daga cikin shakka wa idza waqa'a ash-shakku fi dhalika lam yaqa alaihim bil khuruj min al-islam tunda yana shakka jini ya dan rage ana sun fita daga musuluncin sun dan yo guzurin wani abu na musuluncin sai zama ba fita ma wato gabaki ɗaya ba kenan ko tunda ana shakka ba zai yi a yanke hukunci ba akan sun fita daga musulunci li'anna man thabata lahu عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين domin duk wanda ya kasance wato kulli na musulunci aqida yarda shiga musuluncin shi ya tabbata da yaqini to ba zai fita daga musuluncin ba sai da yaqini baka cewa kai ni ina tsammanin wani kafiri saboda ni kawai ina shakka shi baka cewa haka tunda ai musuluncin shi ba da shakka ka yadda ba da yaqini ne to ba za ka fitar da shi daga musulunci da shakka ba sai da yaqini shakka ba ta tura yaqini amma yaqini na tura yaqini ina fata an gane kala ya ce wa karsu ila aliyun an ahalin nahari an naharawan ne zai zama ya kawo nahar hal kafaru fa kala min al kufri farru naharawan wanda aka suka yaki da sayyiduna ali a nahara sunafi ibn al azraq kenan khawarij to an tambaye shi akan mutanen naharawan shin wato ainihin kafirai ne su sun kafurta sai ce min al-kufri farru daga musulunci suka gudu daga kafirci suka gudu to kuma ya za a ce musu kafirai sun dai kuskure ma'ana saboda tawilin su kenan magana sayyiduna ali zamu zo mu ji tana da wajihi tana da wajihi su wa insan tawili ne amma wanda ya san gaskiya ya doge to ta yi wancan hukuncin ya hau kan shi la'alla قال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر أتكن فتح البارية وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم wannan magana ta sayyiduna Ali domin cikin tawarikh ne ta zo ba da isnadi tabbatacce ba in ma ta tabbata daga sayyiduna Ali za a daura ta akan cewa sayyiduna Ali bai fahimci lam yattali' bai gano mu'taqadihim allazi aujaba takfirahum inda man kafaru bai gano aqidar su wadda ta sanya wanda ya kafirta su ya kafirta su da ita ba suna da aqidu mabambanta sai ce wa fi ihtijajihi bi qawlihi yatamara fil fuqati an koma kan ibnu battal da ya kafa hujja da cewa ai zai yi gadda zai yi shakka zai kokonto a gurin fuka inda jikin ruwan kibiya jikin wato ainihin kibiya yake shiga jikin zaren baka a kwari yake shiga jikin zaren baka haka ne ce nazarun akwai abin dubawa ciki sai ce fa inna ba'd turuqil hadisi lam ya'liq minhu bi shay ai yazo cikin sai hafiz mal eh inde ka san ma'anar hadisi ne ibn hajar karshe ne bawan Allah yazo cikin wata riwaya wata hanya ta wannan hadisin cewa lam ya'liq minhu bi shay kaga babu shakka ba wai ya tamara bane ba kwata-kwata ba jini a jikin wato tsurar sandan samanta da tsakiyarta da kasanta babu ba zancen shakka ba ne ba wa fi ba'dha sabaqa al-gharth ad-dama sabaqa al-gharth ad-dama fitar wato ainihin shiga da fitar kibiyan nan ya wuce zuba jini to kaga kenan babu shakka sai ce wa tariqul jam'i bainahuma annahu taraddada hal fil fuqati shay'un am la ya yi shakka a kan haka ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء من منه من من من الرمي بشيء sannan da shi wanda ya harbin da farko shakka yake jinin ma ya taba ko bai taba ba san daga baya kuma sai ya samu tabbacin cewa wannan kibiyar tashi ba abun da ya ainihin wato makalu a jikinta na jini minar rami daga wannan harbin da ya yi bishai'in da wani abu na jini wa yumkin an yi himala ikhtilafu fihi ala ikhtilafi ashkhasin minhum zai iya yiwuwa sabanin da ya zo cikin hadisin na lafuzan tamara ko ya tabbatar ko kaza za a ɗaura shi akan sabanin mutane ɗaiɗaiku na cikin akida ta khawarij din wani zai iya kafirta wani ba zai kafirta ba ويكون في قوله يتمارى إشارة إلى بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء zai zamanto wani kila har yanzu dai akwai sauran musulunci tare da shi a wannan zance kenan na alhafiz malin ya ce haza arjahul akwat wannan magana ita ce wato ainihin mafi rinjaye fa inna min ru'usi ha'ula'i man huwa munafiqun fil batin domin daga cikin shugabannin khawarij akwai wanda yake a ɓoye munafiki ne ma'ana dama can ba musuluncin yake ba ya shigo ne don ya mai zagon ƙasa ba za kafirun mukhalladun fin nari bila khilafi wannan kafiri ne za a dawwamar da shi a wuta babu ko saɓani wa minhum jahilun muta'awwilun daga cikin su akwai jahili wanda yake tawili yastahiqqu al-iqaba fi dunya wal akhirah ya cancanci uquba duniya da lahira dunal hukmi bi kufrihi wa takhlidihi fin nari kuma ba za a yi hukunci da kafircin shi ko kuma zai dawwama a wuta ba kaga sai a raba kenan akwai wanda tabbas ya zanto kafiri saboda dama ya yi amfani da sunan musulunci ne don ya ruguza shi akwai wanda kuma fasikai ne an ja shi ne kawai cikin duhu bai tsaya ba ya tuntuɓi malamai waɗanda suke masana addini ya bi shubuhohi ya je ya halaka to wannan ya cancanci ukuba in an kama shi a duniya ya cancanci ukuba a lahira ranar gobe alkiyama amma dai ba zai dawwama a wuta ba saboda asulul iman din shi wallahu ta'ala alam sauran bayanai sun biyo baya a karatu na gaba insha Allah Thank you.